رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أتبر دار الله دي sha biyar ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta muna cikin kitabun siyam mun tsaya a darasi na hamsin da takwas za mu tashi darasi na hamsin da tara hadisi mai lamba ta ɗari da tamanin da ɗaya Oke goma ga wata ko goma ga watan Zulka'ada na ɗauka rubutun larabci kuka yi na fahimta goma ga watan zulqa'ada um idan ba manta ba mun tsaya darasi na 58 zamu tashi darasi na 59 a cikin littafin mu na Amdatul Ahkam inda muke karanta wannan littafi a wannan masallaci na Margayi Alhaji Bashir Usman Toba inda zamu tashi hadisin na na Aisha da Ummu Salama a cikin kitabu siya malai ce ana aisha wa ummi salama radiyallahu anhuma an karbo daga nana aisha da ummi salama Allah ya kare ta a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yudriku al-fajr wa huwa junub min ali da ummi salama da nana aisha suka ce annabi tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi ya kasance yudriku al-fajr al-fajr na riskarsa wa huwa junubun alhali yana da janaba a tare da shi min ahlihi daga iyalansa wato janaba tana samun ta wadda ta kale shi dangane da iyalinsa thumma yaktilu sana annabi ya wanka wa yatubu kuma ya dau azumi wannan hadisin zai zutar da mu abubuwa kamar haka na farko malin ke sai hatu saumi man asbaha junuban wanda ya waye gari da janaba a jikinsa azumin azumin sa ya halatta ya inganta dan mutum ya waye gari bayan koda da zai barka sai ga maniyi a tare da shi ya riga ya yi inzali cikin dare to ko shakka babu azumin sa ya yi sannan malamin min jima'i zaujati zaujati dan gani da abin da ya shafi saduwa da iyalinsa a ihtilalin billahi ko kuma mafarki da daddare domin idan mutum ya mafarki bai farka ba sai bayan asuba ya tashi ga wani abu a tare da shi na mafarki shi ma ba hukunci a kansa kawai dai zai yi wanka amma azumi yana shine malamin ke cewa idan mutum ya yi mafarki yana shan giya sai ta jiya ya tashi sai ya tashi sai ya fada za a mawa hukunci to kaga haka shi ma wanda ya mafarki yana jima'i shi ma ba shi da hukunci domin wancan ma da ya mafarki yana shan giya in dai za ka yi wannan to shi ma sai amma ta kuwa haka ne da yawa kowa ba zai tsallake ba da za ka yi ta a cikin wa za a yi ta mafarki kana kala mara kyau abu za su ahlam to wannan shi ne na biyu la tajibu al-mubadara bil ghusl min al-janaba ba dole ne dan janaba ta samu mutum a tsakiyar dare ba dole ne sai yayi wanka a lokacin ba wajibi bane an bayyana da kyau ko na uku la farka baina abun nufi mutum zai iya jinkiri ai da ba malam Imam Malik ya ga ba amma wata mutum yayi sami janaba da dare kowa ya san wanka a lokacin ya halatta ya je alwala ya kwance sa in ya tashi ya yi wankan ita ce alwala da ake kira kawon fara ka kawon fara ai in ya soke ka bai da zafi sai zama alwala ce da ba ta kalla irin alwalan masu masu al'ada ne mace za a ce saboda kariya ko da tana al'ada ta yi alwalar kwanciyar irin wannan alwalar sunanta kawon fara ba komai ba za ta yi sallah ba amma tana da amfani saboda kariyar jiki to wannan shi ne sannan na hudu jawazin jima'i fi laili ramadan ya halatta mutum ya sadu da iyalinsa a daren ramadan ba laifi ba ni da can dai ba a yi daga baya Allah madaukakin sarki yace fal ana ba su ru'unna ko waqta goma ka tawallahu lahu daga baya an halatta cewa ya halatta na biyar a rujuwa bi ayyi ila man huwa aqrabu ihadatin bi dawowa zuwa ga komawa zuwa ga in dai matsala ta ilimi ce to ka koma wa ahlul fikr ba yan social media ba ahlul fikr idan abu ya ja ba addini to ka je ka tambayi ahlul fikr wanda matsalar da muka samu yanzu kenan ce ta samu matsaloli a harkokin addini ba mu kowa yana da cewa a addini sai mutum ya rubuta a fejin sa kawai cewa ai kaza kaza ne wani ma sai ya ja halakan sai ce duk da ni ba ba ba malami ba ne to amma kaza ne ko haka ake wannan rubutun amma idan likitanci ne yanzu likita ya zo ya ce a ga kaza a bar kaza ba wani karan bani kana shiga a ce kai likita ne haka za kai likita ne amma malinta yanzu kowa zai zaɓa ko alari ne ba amma yana da cewa akan matsala ne tsauri wanda za ka ga su kansu manyan malaman matsalolin wanda in ta zo shiru ake yi sai mutum ya ce sai an tattauna amma mutum yanzu kawai zai ce ai kaza bai ma san komai ba kai ai da ce ɗalibin ilimi ne ba wanda yake kokari akan wasu abubuwa yake yi jihadi da sauki to shi bai san ko alari kawai shi bai taɓa ganin sa ba balanta a ce ma ya karanta halari daga farko zuwa ƙarshe amma duk matsalolin malamai kuna kallo a social media kowa yana ta cewa to shi za muke ta shan wahala me ko abin ya taso duk sauran matsala ka yi da bakin ka ka kyale ahlul zikri domin Allah ya ce fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun ba ma za ku ga yanzu matsalar da muke fama kowa yana da cewa duk abin da ya taso to shine ma da yake a maida matsala zuwa ga ma'abota ilimi wanda suka kanta na shida fadlu azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam falala mata annabi alaihi salatu wa sallam bi nasrihinna sunan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda akwai mana sunnonin annabi a ga irin wannan sunnar ta cikin gida in ba don su ba ai ba za ka sani ba a ce ma na na yi da ummu salama a ce da yi cewa annabi ba na kaiwa a tuba da janaba a jikinsa da sun gaya mana da yadda domin mu dau wani karatu na musamman domin na karka da na gombe rasulullahi uswatun hasana duk rayuwar da koyi zai na bakwai bayanin da hikmatin ne da jama'a da ta'abidu zawjat wani bayani ne daga cikin hikimomin wato auren mace fiye da daya an fahimta da kyau to kaga auren mace fiye da daya idan wacce ta san wani abu wacce kuma ba ta zama dole kaga nan yana da mata tara a lokacin amma guda biyu ne suke wannan bayani wata za ta iya sani wata kuma ba za ta iya sani ba amma suna da yawa a cikin ɗabi'unka dole wata dabi'a sai ta ku yawo wata kuma ta wata ta bayyana a wata shi ne malai yake sai daga cikin hikimo auren mace fiye da take na takwas jawabu taslimi bima ya ai karantowa ne dai ana anan kun gani yawa dan na ji wala bi yana ta korafi sai ce jawabu taslimi bima ya sa ya minu lil maslaha an gane ko halaccin التسريع wato fito da abin da za a iya jin kunya a kansa saboda wata maslaha kaga a wannan haka kawai in mutum da wani da zai ga ba su yi faɗa ba amma da yake wani abu ne ya jazo tambaya haka ya kai sai ka ce to wanda aka turo a wajen wanda za su kai kaya ba shi ma haka tana samu amma za a tabbata faɗa wa juru suke to ya halatta in wani abu ya taso dan maslaha ta iya wannan bayani na tara dinu nabi sallallahu alaihi wa sallam hujjatun wa tashri'un lil umma ashe aikin annabi alaihi salatu wa sallam hujja ce hujja ce wa tashri'un lil umma wa tashri'un lil umma kuma shari'a ce ga al'umma duk aikin annabi alaihi salatu wa sallam in dai ba wani kusurciya ko wani dalili aka samu cewa wannan abu na annabi ne shi kadai ba to ya halatta kowa ya koyi da shi amma in ya ce bai annabi shi kadai to wannan sai a kyale wa annabi saboda kusurciya amma in ba da haka ba duk abin da kaga an ce annabi yayi ya halatta ka kwatanta sana ala wata matsala da naga wasu daga cikin jarohin sun kawo shi malam bai kawo ba anan a fawaid cewa banda mutum mace mai janaba a namiji ko mutum mai janaba har matar da take al'ada ita ma za ta tashi da azumi mutukar al'adar ta ta dauki alamar karki ta bayyana ko da saura minti uku ne tana farkawa sai ta ga cewa alkasatul bayda ta bayyana kuma saura minti uku alfijir ya kullu gaji wata ta abinci ba sai ta dau azumi za a da wajibi ko ruwa da kurba iya wannan lokacin kawai shi sa ake faɗa cewa mata sai rika sai sun rika mura'ati dubawa da rika kwaikwaya suna ta dubawa tsana tsakanin wato da zarar suna yin kwana hudu ko biyar to da zarar kwana na uku ya shiga na hudu to a rika a ta halama a rika farka cikin dare ko lokacin da aka saba tashi na sahur sai a duba a ga wannan al'ada tana da kulawin har yanzu idan tana yi in ya rage saura minti ta biyar shi ba ai ta duba hali har alfijir ya kullu inda a ce jini zai tsaya mata su lura da kyau inda jini zai tsaya tak amma kuma alamar karfin da jini sai dai ya zo sai ba ta zo ba sai bayan alfijir ya kullu to wala ta rawa ajiji ba na yi magana ne akan alamar sarki ta karshenta ita ce ta zo kafin alhudin shi ne ake ɗauka a ciki dan za ga wani jaraba da Allah yake musu wani lokacin bayan kana kira alhudin na kullowa da minti biyar goma kawai sai al'ada ta tsaya ba ɗauka azumi ko da minti ɗaya ne ba ɗauka azumi saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da shi da kyau shine fa'idar da malin kawo Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana da wata fahimta cewa duk wanda yana ba da fatawa cewa duk wanda ya wayi gari da janaba ra'ayin Abu Huraira ne in ne ka wayi gari da janaba to ba ka da aji wata rana wa Marwan bin al-Hakam kuma Abu Huraira yake ne cewa ya kine daga wajen Usama a wajen ruwaya yake ya ji a gurin Fadl bin Abbas wata ruwa ya ce ya ji da gurin wani wata ma ta nuna cewa ya ji da gurin duk dubi marwan bin al-hakam lokacin da ya ji wannan hadisin na na Aisha sai ya ce a ji a ga wa Abu Hurairah ga abin da na Aisha da Ummu Salama suka faɗa yana jin wannan cewa ba kai annabi ga abin da take ji ce ya dawo ya yi amma da akan yana kan wannan mutuwar idan kawai ya ji da jaraba ko cikin da ya saba ka inda kawai da yi da ita to ba kai ba azumi a ranar azumi ka ya gare wannan da ya yi da ba fadin ilimi da akwai mace in dai kana yi yau da gobe daren kuma shi ne gogewar malami yau da gobe ku ji malami ya dawo ya ce da na kan fatawa kaza amma saboda kaza ya ji da gano ko wanda ban san shi ba shi ne kaza wanda ke nuna amana ilimi shine amana ne to wannan shi ne daga baya an samu ijma'i don da ya ba wa tabi'ai da yawa madawa cewa duk wanda yawa ya gari da janaba bai da aji amma da yanzu wannan sai tanazuri sai sako daga kan fatawar sai ya dawo kan wannan shi ne ake cewa ijma'i ne akan cewa duk wanda ya waye gari da janaba mutukar ya riga ya dau azumin sa ba komai za mu zo mu ji wanda yake cikin janaba a hadisi na gaba da gangan wannan daban amma wanda wanda yake barci ko kuma wanda ya tashi iyalinsa ya bar janaba har ta kai gidajiya wannan babu komai kamar yadda muka faɗa وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi kira da an Allah tabbata a gare shi ce man nasiya duk wanda ya manta wa huwa qa'imun yana cikin azumi sai mantuwa ba akala sai au ya riba ko ya sha fa yi sun masarwa ya cika ya cika a wurin sa kawai fa inna ma adamahu Allah wa taqaw Allah ne ya yi da shi kuma ya jaye shi Allah ne ya yi da shi kuma ya jaye shi Allah da kansa yake wa laysa alaikum junahu fi ma aqtum bi walakin ma ta'ammadat fi qulubikum ولا ربنا لا تؤاخذني بما نسيت to mu za mu koya karkashin wannan hadisi bi hadu siyami man akala aw shariba lafiya ingancin azumin wanda ya ci koyon shagar mantuwa wannan kuma kusan jumhur duk duk da ba ga haka cewa in dai mutum mantawa yayi babu wani biyan azumi da zai imam malik ne saboda bangaren imamu malik abin da ya shafi wato azumi da zakka bai buɗe kofa ba ko ina ba su ce ba su ce saboda haka a gurin imamu malik sai ka biya amma a gurin jumhur annabi ya faɗa fa inna ma al'amahu Allahu wa sallahu Allah shi ya ciwo da shi kuma ya yi wata rana Abu Hurairah suna tafiya da wani a rana ɗaya zai da yawan ruwa ga uku ya rika kowa su ne a ciki ya manta da su ya ce ya kuma na farko sai da ba da ama wanda wa ta kawo ya kuma manta ya kuma ci ya wure ya ce sai dai ba za ka iya azumi ba lasu a wuri siya ba za ka iya azumi ba kuma azumin da ya shafi na nafila ko farin na duk ɗaya ai ba bambanci na nafila ko na duk ɗaya kawai ne ka sani Allah ya sani mantawa kai ko ganganci kai in ne mantuwa ce shi ke don wani za ka ga abin da zai nuna ma mantuwa ne ya gama cin abinci ne mai ko bai sha ruwa ba ke tuna zai gane kuran kai ana tsakiyar ranar nan da ya ba a manja ko yanzu ne yake na farko na farko bi hadu siyam man akala aw shariba la fi alladhi wujub itmam siyam al-yawm alladhi ya'kulu aw yashrabu fihi as-sa'im nafiyan wajibi ne ka tuka ka tsara azumin da ka ci ko ka jadin a wannan ranar na uku amalin nasi la yansibu ilayhi shar'an na'am aw anna Allah huwa qa'imu as-sati ala al-haqiqa Allah shi ya ciyar kuma ya jayar a wato hakikanin magana bani da alhamdu wa wallinna shi za a goye kuma shi ne mai baiwa dan da Allah ya ga ba za ka manta ta lahu adam wujubul qada ala al-asir wanda ba wajibi bane rashin wajabtuwar ramuwar ajini ga wanda ya ci abinci abu tarihi na can ko wanda ya da mantuwa ba idan su mazhabar malikiya ba su imam Ahmad ya da ne cikin jirani saboda annabi bai ce ka biya ba kuma wa kad warada sariyan ibadu riwaya ya fito karara a wasu riwayoyi malin ce la barka baina kabiri da wal jarabi wa qalili kuma ba bambanci ga wanda ya je hani'a da wanda ya yi bata wani yana kaiwa ba shi bai gama tauna ba ma zai tuna wani kuma dole ya gama shi ya ja ruwa sannan zai tuna a ajiye yanzu duk ɗaya ne da wanda yake Allah ya ga dama ka ci da yawa dan ka samu gani ka da ne wanda kuma yana kwale da zai bari yana kaddarawa ya ba a iya sai kina kuma kana kina wa kika dawo da wanda yake wanda yake baka gani amma nawa kun ka ba shi ka tsara ta ba sai ka fito na gida adamu mu'akhadati sa'in bi annahu la fi Allah ba zai kama wanda yake abinci da mantuwa ba saboda mantuwa yake na bakwai wa bihi lutfun lahi bi ibadi wannan yana nuna ma sauki saukakawa da Allah ya yi bayan sa wa tayyibi alaihi da kuma wato saukaka ku da har yau wa rafa'il mashaqqati wal haraj anu yayin da Allah ya dauke wa bayi wahala da kunci to za mu ji hadisi kun san sun yi labari to shin me ya hukunci kuma wanda ya manta ya yi jima'i shi ne wannan hadisin da an gane ko wanda ya manta shi ya je ya sadu da iyalin an fahimta eh za mu ji a hadisin za mu yi hadisin yanzu nan gaba ana abi hurairah radiyallahu anhu qala an karko daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake baina ma na an jido suna inda Nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana muna baina ma wata rana muna gaban Annabi kira da Annabi Allah ya tabbata gari ka duba ladabi na kalmar ba sai muna tare da Annabi domin za ka ga wato ko wanda ya fito daga gaban mai martaba sarki ba zai ce zai ce ai zai ce mun fito daga gaban mai martaba ne ba a cewa ai muna tare kun fahimta da ko da saboda girmamawa to asali kalma an samu ta daga gurin sa ba annabi alaihi salatu cewa muna gaban annabi alaihi salatu ko da ma annabi ya ce to gaban sa za ka ce ba za ka ce tare ba saboda girmamawa domin cewa muna gaban sa din ya fi girmamawa yawwa kuje bainama na al-julusul inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna gaban annabi alaihi salatu wasallam a ga wani idda a rajul sai wani mutum ya zo fakale ya rasulullah sai shi ya ba shi Allah halaktu na halaka kala sai annabi ce ba ahlaka me ya halaka da kai sai ya ce wa qatu al-mar'ati na afka wa iyali na matata wa ana sa'imun alhali na azumi wa fi riwayatin azabtu ahli bi ramadan a wata riwayati wa la ta da iyali na ramadan da rana wata riwayati fi ila ahli ramadan ai ayi ne ramadan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mun kira da mun da tabbata gare shi yake shi an ta ilu raqabatan ta'tiqwa kana da baiwa ko bawa da zaka yanta قال لا يجي باب قال جاء النبي يجي فهل تستطيع أن تصوم دارين متتابعين أنا da ikon da za ka yi azumin wata biyu a jere kana la yake babu kana yake ba har da bin da aba sikina miskina kana da ikon da za ka ce da miskina cikin kana la yake babu kana bi ruwa yake ba ta kasan nabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya yi daga nan babaina na hadu ala zali yace muna nan a zaune a wannan yanayi waciyar da yi da la ala zalam ya aiki ya ka zo annabi alaihi salatu wasalam da mangala shine ara in jamu a cikin mangala akwai da biyu kuma da yake wal arafu al mijjal abinda ake kira al araf shine tsatan kwando shine mangala shine din mangala har yau kai da ayar sai da ga da bilal tambayar nan yana ina kana ana ji ki gani kana ji annabi ce khudha da zo ka dau wannan mangala fa tasaddaq bihi kaje ka bayar sadakarka a matsayin siyarwa fa kana rasul sai wannan bawa wanda yake ala afkara ni ya rasulullah wanda yake ni talauci zan bawa wanda yake ni bukata zan bawa ya ma'aikin Allah fa wallahi tunaran da Allah ma baina lama da ya yuridul harajai yace wato tsakanin wannan wato harra guda biyu da kanin unguwar nan guda biyu lama shi ne abin da yan geography suke cewa lama a volcano wannan bakin dutsen shi ne biyu lama a lama a turanci ma lama ɗaya shi ne ko to shi ma a larabci asalin kalma a larabci ya fita lama bakin dutse inda aka yi wannan aman wutar bakin dutse ya wuce to in ka je mutum da ya je maka da madina zai ga irin zuwa to sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa tsakanin wannan zuwa sun guda biyu al'auratu sharqiyya wal garbiyya wanda yake gabas da wanda yake yamma ba ba irin unguwar nan kaka tsakanin unguwannin nan guda biyu tsakanin unguwar nan da zuwa su suka sa suka sa da tsakiya sai yake cewa wato babu wani ahli baiti babu wani gida da suke askaru min ahli baiti da suka bi gidan matalauci duk gidan da za a ji a ce mun bi su bukata fa da hika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yayi dariya hatta badan aliyabu a ce da fikokin da suka fito fili aka gan sun magana ce sannan sai annabi ya ce adimu ahlak ku je ka ba wa iyalin nan ku ciyar dauki kaje gaba iyalin naka malai ta al'aura arzun tarkabuwa a gyaran su eh gari ne da wato za ka ga tana da zuwa su bakaki shi ne lawar da muka faɗa mu dawo ga hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wa shi kadai ya rawaita hadisin ba ka duba Bukhari za ka na Aisha ta kawo shi a takaice ita ma tana da ruwaya sannan hadisin an same shi ta hanyar Imam Zuhri kusan ta yi cewa kusan mutum arba'in ne kamar da Ibn Hajar ya faɗa suke ruwaya daga Ibn Shahab Az-Zuhri ya samu ta goma shi da yawa ne abin da mutum arba'in sun rawaita da aka yi ta hajjar ya kawo kale ce bainama na da gido su an jallaye wata rana muna zaune a gaban annabi alaihi salatu wasalam idda a rajul so anan idda a rajul an kawo kuma hannu sai wani mutum yanzu akwai littafin da wani malami yayi kawai irin da ce wa irin hadisan da suke zuwa da Muhammad waɗanda ake zuwa ba an basu suna ba shi kuma zai yi littafi kawai zai yi kokarin binciko waye akwai wanda suka ce wannan bawan Allah rajulun sirri ne salama ta bin saka wannan da jihari ya faru cikin nan ku tuna hadisin jihari wanda ya zo ya bayani yayi jihari ga matarsa wasu suka ce shi ne saboda irin horon da aka bayar shi kai ne da wani wasu suka ce ba shi bane to akwai littafi mai suna na asma'ul mubahama an gane ko wanda ya yi magana akan wato wanda ya magana akan sunaye kawai na sahabbai waɗanda ba a mutu sunan su ba na to shi ne yake cewa idan a rajulun ba kana ya rasu da na halatta da ya zo kai da ba shi Allah na halatta a wata ruwaya da ya zo kalma hudu ya faɗa aka ce ya zo ne da a rajulun ya zurihu وجهه ويقول هلكت وأهلكت وجه أبو جهل يا أبو يقول وجهه ويقول هلكت وأهلكت تمام وينشد شعره كما تدري يدعى إنشاء رجل يضرب وجهه وينشد شعره ويقول هلكت وأهلكت inni waqa'tu ala al-bahr wannan kalmomi hudin ya faɗa a wata ruwaya yana da tsarin fuskarsa yana cikin gashin kansa sannan kuma wato yana cewa na halaka kuma na halakar sai ce ya rasu lalla na afka wa biyari na da rana shi ne annabi ya bari wannan kusa kala ji annabi ce ma alaka sai ko da yana kan da ya haka kala ji ce wa ba'du ala mar'ati la asa wa yari la wa ana sa'ilun ala ali na abi wa fi riwayatin asabtu ali fi ramadan la asa wa yari la ramadan da rana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ يجي كان ده وياي ده ذاك انت ابي اجي برجا يجي يا رسول الله اي wala sun yi ne da babu ban da wani wuya an ba da ba ba ni da wani wuya shi ne an ba da ba ita da wani da to sai Allah ya ce fa qala la qala ji ce ba ta kai wa an da kuma gare mu ta kai yayi kuma da yin da za ta yi azumi wata biyu a jere yace ya rasu da azumin wata ɗaya ba kwana ɗaya ya duba da aure ne ina ga wata biyu kun ji yana da amsa ne har yau yake ba na da yau ne ba na wani ne kuma yanzu jin wata shi yake ji ma bai ba da jin ne da haka shi ne miskina yake kana da ikon da za ka ce da miskinai guda miskin ana da yake a ana ba ta kasar na ji guda abin da aka faɗa sai yake da aka ne yi فبينا نحن على ذلك من أزل الله أن الله كم ونيني وشي النبي صلى الله عليه وسلم بأرك فيه شمس تأخذوا ذا النبدا من قال تجد أفيد دين والعرب المسك العرب سنه من قال قال إنت أين السائل إذن كم قال عن الإذن qala khudh hadha sai annabi yake zo ka dau wannan wa tasaddaq bi ka je ka bayar da sadaka da shi fa qala rajul sai wannan bawan Allah yake ala afkara min ya rasulullah ga wannan tafi ne bukata ya ma idan Allah wai da mena matsalar nan take malam dai daga injin ne ko daga nan na فقال الرجل فقال الرجل sai wannan ba Allah yake ala akara min ya rasulullah ga wanda yaji ne bukata zan ba wa ya ma'aikin Allah fa wallahi na rantsi da Allah ma baina labataiha yuridu al-harratai alu baitin afqaru min ali bait yace na rantsi da Allah tsakanin al-harr al-harra jarfiya wal garbiya gaba ɗaya tsakanin zuwa sunnan a cikin unguwar da ba wanda suka bi ni bukata na fi kowa talauci فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yayi dariya hatta bajat an yabuhu har wato fiƙoƙin su suka bayyana sun makala bi ce al'imu al'imu a alak je ka ba wa iyalin to anan kamar yadda muka faɗa wanda ya zo yanzu shin zai yi kamar yadda aka faɗa abubuwa uku aka haɗa shi da ja da jima'i shi da tujen dama abin da ya shafi mai azumi ko kar a ci kar a sha kar a yi jima'i wayan abubuwa uku ne akan shi da ja an faɗi wanda ya mantuwa ga abin da zai inna ma da amahu lahu wa takawu to amma abin da ya tafi mantuwa ba idan mutum ya manta ya tafi da iyalansa anabila an gane ko wato tun da ba akan mazhabar Ahmad ibn Hanbal kenan cewa wanda ya tafi yin jima'i yana yin jima'i da rana da azumi azumin da ya kare ko da jahili ko mai mantuwa ne azumi ya balle sannan kuma sai yayi kafara sun ba da dalilin su ga wato sun yi istidlali da hadisin wa hadisin wanda ya ci ko ya ja da mantuwa da shi suka ba da dalili sannan suke cewa inna nisyana fil jima' ba'idin bi kalabil akli wa shurbi ku sani cewa mantuwa da shi da ja ta yi nisa mutum zai iya mantawa ya ci abinci ko ya sha amma a ce mutum ya manta gaba ɗaya ya manta ya tare da iyali suka ce wannan abu ne wanda ya zai wahala a kan tuni a mazhabar anabila ba zai yi ba a ce mutum ya manta domin akwai ita saduwa aure akwai mukaddima cikin jurodin akwai jirodinsu inda mutum ba ta ɗaya zai yi ba ga akwai jirodinsu saboda haka har ya kama yin jirodinsu ba wato wa kaddimu da yan fushi kuma duk da aka faɗa duk da tuna ba yawwa kuma ko ba a zina ta yi a'a in kuma wani ne mu mai neman mata ba su kai ko kaga aikin ba ta da tunda ana iya samun masu tafiya aikin haji kawai don su bata mutane aikin haji mata wanda wani malamin da yake ya taba jin wata tana tambayar wata mutum da wuce ka bata aikin haji yawa to kaga ana samun wannan amma jumhur jumhur sun taba akan cewa shin sun taba akan cewa wanda ya manta ko abu da jahilci ya tafi da iyalinsa azumin sa yana nan suka ga hadisi Abu Hurairah wanda yake margoyi kace annabi ya ce man afkara fi ramadana nasiyan wala qada alaihi wala kafara duk wanda ya afka kalmar da ya mana wanda ya kauye ajibinsa sai ba wadana da mantuwa to ne suka ce bala kaza a wala kafara da shi suka dogara su yin gudu kuma suka ce Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sun kawo wannan dalili to amma ba mu sani bari mu ji ba wai sai in kara wata fa'ida da yake kawowa a malikiya fa'ida ta farko shi ne irsin sahaba da alamu da da sake rasulullah yadda sahabbai suke da kwadayi wajen zama da annabi alaihi salatu wasalam ni tare da yayi wa alkhairi dan neman ilimi da kuma alkhairi na biyu wujubu sahaba ahli da ilmi amma yaf'aluhu almar'u duna ilmi wajibi ne ka tambayi ahli zikiri ma abuja ilimi duk abin da zaka yi in ya taso ka ba da tambaya ahli zikiri na uku jawazu idaru ma'asiya liman yarju minhu taqlisu min ismiha wa akibatiha ya halatta ka bayyana wani nau'in zaɓo idan kana so ka san amma zaɓen da ba a yi mara haji ba an fahimta da kyau ko zaɓen da ba haji a kansa kamar kai tambaya kai ko kai kai ba lokacin da ka gama tambaya kansa ba yana ba wani hukunci ba ta ajiyi kun ga wannan da yanzu ya faɗa ai ba ce to shi kenan a gaya ma hukunci kaza ba ya halatta mutum ya faɗi wannan a gaya mar hukuncin daga nan kuma sai a kiyaya domin shi wannan ba Allah da yazo kun ga hukunci aka faɗa annabi ya ce to ku dauke shi ku kai shi a yi masa haji kaza ba bai faɗa ba shine na hudu ma ne yake adamu da azizul muslim in kana ma ba arahu bidari wanda ya jini akan jahilci to ba sai an masa azizul ba walau ma aududul kafara ko da cewa wajibi ne sai yayi kafara kana yi masa azizul sannan na biyar istimalu kilayat shi ma yin takbiru zuhurin bi sarihi lafzi oke annal jima'a bi lahari ramadan sa'i da haram jima'i ga mai azumi a ramadana haramun ne wa alaihi kafara kuma wanda ya gaji yayi kafara Imam Malik rahimahullah ta'ala yake wanda wanda yayi wata da iyalinsa sai in gani mani ya fita to sai yayi kafara kun ji wannan wanda dama wanda ya gaji da iyalinsa kai shi yana kai ya ce wanda ya wasa wanda ya je ta hira da iyalinsa da kalmomi ko ya ta kallon mata ta kawo ya kallo ya yi izali wani ya fita sai ya yi kafara a kurki mamman wanda ya buɗe pornography yana kallo ko yana kallon youtube har ya yi inzari a gurin imam malik sai ya yi kafara ba ko ba ya rike ta kafa sai ya yi kafara wanda ya yi mazi na'am wanda mazi ya yi mazi shi kuma wato a nan da imam malik ya ɗaukaka an bayyana da kyau cewa imam malik ya ce idan mazi ne to sai ka biya azumi ba kafara amma za ka biya azumi amma a gurin jumhur a gurin jumhur imam malik abu hanifa ya kalle ya dawo cikin su imam shafi amma malik ba imam shafi abu hanifa da wato imam ahmad bin hanbal su idan madini ne baka kyauta ba amma azumi yana a gurin jumhur amma a gurin imam malik ba za ka karya azumi ba sai ka biya guda ɗaya bayan sallah sai dai ba ka fara za ka yi ba to kan lura imam malik bai ba da koba ko an sanwa wanda mutum bai wasa da azumi ba ya so su ka duka fatawar imam malik sai ka yi a matsayin malikiya ya yi to ka ji bai da kalli yusuf ba ballan drama ta kallon jira jinai idan ku kai inzali a gurin imam malik ka fara sai a sai ka yi sai ka yi kafara ai duk da cewa shi a gurin Imam Malik a gurin tsarin kafara shi ya fi zafafiyarwa ai ya fi zafafiyarwa amma gurin sauran jumhur kuwa sun fi ganin cewa sai an biyo layi kamar yadda Annabi ya gaya wannan sahabu cewa an ba za a iya kaza ba sai kaza in babu wuyayi to sai haka daki daki amma gurin Imam Malik ya fi ɗaukaka ciyarwa saboda yana ganin wasu wuraren Annabi cewa ya a ciyar idan mutum ya yi kaza siyar sai yake ganin to gwara a siyar bari mu je mu je daga cikin fa'idodin sannan gashi nan ma ya faɗa malai yake anna wujubar wujubar tartibil kafara wajibi ne a jera kafara na farko al isku a fara yan da wuyaye in babu sun masau sannan azumi sun mal idam sannan sai a zo a yi ciyarwa ciyarwar nan kuma shi ma wannan da aka ba shi cewa aka yi ba shi kwano ta cini kwano kai kan ce bayarwa za ka iya ciyarwa a ranar ba sai kwana su ce ba a rana ka samu mutum su ko a ba shi kwano ɗaya ba mutum ɗaya ba kwano ɗaya kaga babban buhu kenan ko na wannan na na shinkafa ko dawa ko masa babban buhu mai kwano sittin mali da in lam yaktani al isku fa siyam na na takwas in ba zai iya kan da yayi ba ne sai ya abi fa in lam yaktani fa idam in ba zai iya ba sai ya yar na gaba annal wajiba idam sittina miskina abin da yake wajibi shine a ciyar da mutum sittin wal wajibu min al-siyam shahrayn mutatabi'ain wajibi ne a jera azumi a jere in ka fara farkon wata za ka yi azumi hamsin da tara ko da takwas domin da wata ya mutu a kwana ishirin da tara kai wata ɗaya in na biyun ma ya kuma ishirin da tara kayi wata ne amma idan tsakiyar wata ka fara azumi to sai ka yi mutatabi'ain kwana sittin a jere shi ne bambanci na gaba shi annal udra maqbulun lil zahiri idan mutum ya zo ya kama udri to zaka karba na gaba shi ne jawabu zaki lil amri alladhi yata'ajjabu min zahirati kai dariya da abin da ya baka mamaki sannan na gaba shi ne husnul khuluqin nabi fi ta'amulihi ma annas in yadda annabi yake da kyawawan dabi'u wajen mu'amalarsa da mutane na gaba al-lutful bil muta'allim ka kyautata wa mai koyon karatu wanda ku ji ta'alim da kyautata wa wajen karantarwa sannan na gaba shine annabi annabi mu alal ma'asiya yin nadama dangane da sabo idan mutum yayi sabo to ya kamata ya yi nadama akan wannan sabon ne kada ya so ya rika bayani a social media sannan ma da yake ma'unatul muslimi li khulasati min bihi an gane ko bi kula da yi da yin biki sai maka ni saboda kubutar da shi daga kuncin da yake sannan ma ne yake jawabul halibi wa illa yaslub min yuslab minhu ya halatta karanti ko da ba a nemi karanti wajen gurin da ya halatta a yanzu sannan ma ne yake jawazu wasu da ihsan nafsuhu bi kitabil bakar ya halatta mutum ya kwatanta kansa cewa yana cikin tsananin talauci in ta kama idan kana sadikan wala ne kusuri ta tabbu idan har da gaske yake ba yana yin haka bane kawai dan ya raina abin da Allah ya bari to wannan shine abubuwan da malamai suka kawo akai kawai abin da malamai suke kawo wa shine menene matsayin matar ita matar da aka yi jima'i da ita kuma wannan ba ka fara ta ce bana hakan luwaɗi matsalar luwaɗin da daban matsalar laifin yawa ne an fahimta da kyau ko harbi ko kuma wanda ya zo saduwa da iyalinsa ya sadu da ita ta baya ko kudin ɗaya ka fara ta hau kuma hukuncin laifin da yawa Allah yana nan yana nan to shi ne malayin suke cewa me hukuncin malayin sun yi sabani a kan matar da aka yi aka sadu da ita wasu malayin suka ce ita kan fara ba ta hauta ba samu azumi ke kawai a kanta sawa'un kanat muhtara an mukraha da zaɓin kankan da aka yi ko ko tilasta mata aka yi suka ce duk ɗaya ne saboda annabi alaihi salatu wasalam ya zama ne akan namiji ne bai bayani akan mace ba aka kace kuma bai wajabta wa mace kafara ba kuma ya san ba a saduwa sai da sai aka ce ya ita kadai kawai an gane ko sannan a nan ne imam malik yace za ku ga masu amfani da mazhaban malikiya suke cewa ba a so mutum ya yi aure dab da aji saboda wayannan matsalolin na doshe kokofi idan mutum ya dab da azumin nan an fara saba dole ko yana shiga wani lokacin ba kasuwa dai da amarya ba kallon ne kawai da wata zai sa abin ya balle to kun ji abin da ya ba mu malike sai kun yi kafara isa za ku ji malamai suna ta jan hankalin mutane a yi hakuri musamman kafafun aure in sha'aban ya zo a yi sha'awar rashin nan a yi shi yawa aka ce in zan samu ne a yi hakuri a bari sai bayan sallah ko kuma a yi shi kafin azumi da watanni amma yanzu za ga da disamba da sha'aban yadda ka san gori ake wa mutane gwara disamba wannan karshen shekara ne amma sha'aban ne zo za ga aure sai ka je aure talatin a masallaci ɗaya a jirin goma to wannan in ka san za ka kiyaye shi kenan an fahimta da kyau ko to wannan shi ne kun ji da abin da Imam Malik ya ce kallo idan kai mutaba da kallo har kai inzali yace sai kai kafara mutaba ka su ga ka ya ga san cewa amarya tana ɗabi'u ta je an gaba tsima ta gidan kuma wannan tsimin da za a yi mata na watanni ne a cikinta kuma ba kamar na na majan ba kai kuma ba kanin mala'ika jini da bai abin da ya fi sauki ba ka da aure sai kai ta kabbara abin da ya fi sauki ma ya kanin bari kana fara an fahimta da kyau ko wannan shine abin da yake daidai gaskiya ana samun matsaloli wanda yake harkar karantarwa zai ganin tambayoyi marasa kan gado Allah shi sa nake ƙara lalatawa domin matasa sun yawa a karatun cewa abin da ya fi daidai shine a rika hakuri ana kai iyaye su rika matsawa in har matashi ya zo yake da sabon abin yake ka ce baka shirya ba kawai saboda wata fa'ida kawai ka ce baka shirya ba amma wallahi ana samun matsaloli da yawa duk wanda yake karantarwa ya sani wasu tambayoyin aka zo aka sai karka mamaki wani abin da ya dame shi wani zai ce ba tsautsayi ne aka da yawa suke faɗa sai ce ma ai tsautsayi yawan matasa suna karya azumi in suka yi azumi kafin suka yi aure kafin azumi da kaɗan wallahi da yawan mata azumin suke to ga matsalolin imamu malik kuma akan wannan ni na fi kyautuwa da ake ba da fatawa imamu malik na kyautu ƙofofin kadu dariya wannan shine a dunkule ina da za mu tsaya a nan akwai tambaya ban sani ko tana da alaka da idan jama'a al-jumhur ala fatwa ma da yake wan fara da bihi wa irin gairo ayyum afdalu lil aql مثل هذه الفتوى كده هو إيه. alladhi farada bihi al-imam malik wato kaga nan an taba su ne ma suke samu sauki saboda sun ga imam malik ya zaba ba cewa shi magana da yake cewa wai mun yi magana akan jibo su jibo sun ce idan kai mazi in dai ya mazi ne a ramadan azumin ka yana nan kawai baka kyauta ba to shi ne wannan tambayar yana ganin imam malik din nan ba a nan ya tsaurara sai ke cewa wai idan idan aka samu cewa idan jama'ar jibo aka samu cewa an samu jibo ala fatuwa wan fara da bihi wahidun minhu aka samu mutum ɗaya daga cikin biyar kauce akai ayyub abdul lillah wanne ya fi tantance a riko da shi ya ji ba mai tarbiyyi ba to sai yake kamar wannan fatawar da aka yi magana ai abin da zan gaya kai ba ba malike bane to da ka dauki fatawar Imam Malik da zauna lafiya eh an bayyana da kyau eh wannan anan ba da wannan mutabbai da muke a kira ta social media tsayawa ko fatawar Imam Malik zai sa a rubuta kada kai a matsayin ka da da bincike wanda ka gano akwai mafita mu sai ka rike mafita tunda kai ba za ka yi ganganci ba amma ka kare wa karan barnoni fatawar Imam Malik a zauna lafiya shi kenan kawai in ka zo ba da fatawa ana kiran ka a rediyo ana fatawa ta jama'a ba ruwanka da cewa jumhur kaza kawai ka ce imam malik ya ce za ka rama haka ake yi in mutum ya zo wani ya ji ajin da wani mara a kai da shi ka zama ba ban gaske ba zai kace to kare kuma haka yi yake ba na kawo wannan ne saboda ɗaliban ke da su gani shi ne fatawa in ya zo duba ne in ka gane wannan ya zo ba da waya sai kullum waya tana hannunsa yana ba ba shi yake bai shi yake kallo kullum yana ta kallon kallon da yi ba tambaya sai ka ce zai rama wanda yake kuma ɗalibin ilimi kaga ya zo da ta ya ji gane kuma amma dai bakar wuri ya yi da ajin jera haka ake shine amfanin kawo wannan wallahi wa'ala eh ilimi ne wannan rashin lafiya tafiya tana yankewa duk aikin da zai yi sai raba da sama yawwa da zarar ka mai ce ne kamar mutum da yake azumin kafara sai tafiya ta kama da abin da yake iya sa a kai da azumi shine zafin ma da zai kama magana da wani da na akan amma da bai tayi ba ana gaskiya cewa zai iya ajiyewa zai iya ajiye duk da ajiye na farilla zai ajiye na kafara amma daga nan ba zai dora wallahi wa'ala shine karatu mu na sati ne zuwa Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ko na na gama ko ko wannan wata ce wannan muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah ya rufe mu yanke kyawawa ko bin da madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai ɗan uwan ambasada da yake na gano jama'a nan alai mustafa umar satin da ya wuce Allah ya mala ina ji rana yake yau ne ba kamar rana asabar ko ko lahadi alai ranar lahadi ne kwarai kuwa ba ranar mun gama karatu wa ke gani alai mustafa umar du wanda yake yawan zuwa hudaybiya zai san dan uwa ne ga ambassador nan Allah ya mala rasuwa ranar lahadi wadda ta wuce idan mutum yana bibiya zai ga irin yadda ake faɗar ɗabi'unsa mutum ne da baya sai shekara da yi nufin kiran sallah a masallaci ba shekara shir ranar ma ji aka yi shiru bai fito ba yayi alwalar sallah su ba bai fito ba Allah ya karbi rayuwarsa a nan wajen hudaybiya yi to muna roƙo Allah ya yafe masa yan uwa da abokan arziki da ya bari da ƴaƴansa Allah ya kula da su Allah ya ba su hakuri da juriya rake-rake da aka yi a gurare da dama kowa in kai man magana za ga akwai wani nasa da ya rasu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ji kansu da gafara idan ta mutu zuwa Allah ta sa mu cika da kyau da imani muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da subotun sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da wannan da aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ta yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih ummatana wa la tuhmilna waj'al wilayatina fi man khafaka wa taqaka wa taba'a rida ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.